To, da farko tukuna akwai sanarwa jama'a kamar yadda muke abin nan insha Allah ta'ala. A dan saurara kuma ko ta tambaya da aka aiko da ita mai matukar muhimmanci saboda tana da alaka da abubuwan da muke ciki a yau insha Allah. Da sanarwar ita ce karatu kuma sai ranar Juma'a insha Allah ta'ala. Amma sanarwa ta biyu ita ce game da form dai da muke magana. Akwai form suna nan guda arba'in. Waɗannan form ana sayar da su amma ga matan aure. banda ‘yan mata banda zawarawa, wadda duk ta anguli da kan zabu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren shida ga watan rabi'i nisani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1429 daidai da sha ɗaya ga watan April shekara ta dubu biyu da takwas. Muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta babban malami al'imamu Abu Ja'far ne tahawi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba mun yi wasu karatuttuka waɗanda suke da alaƙa dangane da mala'iku da azabar kabari da makamantansu a inda malaye ce mun yarda da mala'ikun da Allah ya wakilta. waɗanda suke rubuta ayyukan bayi sannan kuma mun yarda da mala'ikan mutuwa wanda Allah ya wakilta shi domin ya ɗauki rayukan halittu baki ɗaya sannan kuma ya ce mun yarda da azaba kabari ga duk wanda ta cancanta Allah ya mishi azaba kabarin kamar yadda muka yarda da kuma ni'ima ta kabari ga duk wanda ya cancanta Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yi mishi ni'ima ɗin a cikin rahamashi sannan mun yarda cewa akwai wasu mala'iku guda biyu munkar da nakir waɗanda suke yin tambaya ainihin a cikin kabari suna tambayar bawa game da ubangijin shi game da addinin shi da annabin shi da kuma abubuwan da suka zo dai a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan jama'a ba su manta ba sai nace akwai wani dogon hadisi wanda sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai suna bara'u dan azib Allah ya kara mishi yarda ya ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa wata rana sun je ainihin makabarta domin za a rufe wani bawan Allah daga cikin mutanen Madina da Allah ya mai rasuwa sai suka isa suka samu cewa ba a ainihin kammala haƙar kabari ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna sai ya fara musu wa'azi mun yi bayanai dangane da gaɓoɓin wannan hadisai masu ainihin ɗimbin yawa ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan jama'a ba su manta ba ɓangaren wannan hadisi da muka karanta ya bayyana yadda mumini musulmi mumini salihi mutumin kirki da irin tambayoyin da ake mishi ainihin a cikin kabari in jama'a ba su manta ba duk mun tattauna waɗannan insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce qala wa in kana al'ab wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al-fajir manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Bawan da ya zama kafiri kuwa, a cikin wata riwaya fajiri, to wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa ashe azaba kabari tana tabbata ga kafirai, azaba kabari kuma tana tabbata ga fajirin musulmi, musulmi makaryaci, musulmi mazinaci, musulmi mashagiya, musulmi mai cin haramun. ma'ana fajirci nau'i daga cikin laifuffuka na ainihin waɗanda ba su kai ga kafirci ba to azaba kabari duk tana kaiwa gare su sai ce idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan rayuwa ta karewa duniya rayuwar duniya ta karewa kafiri ko rayuwar duniya ta karewa fajirin musulmi wa iqbalin min al-akhirah ya zama zai fuskanci lahira نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد ملائكو سيس سوكا غريش دغ سما ما سطنن فشي سود الوجوه ما سبقا كان فساكو معهم المسوح من النار za su taho da karara karara wani nau'i ne na daga abubuwan da ke ƙara ƙaiƙayi ko kuma suke zuba ƙaiƙayi ga jikin ɗan adam za su taho da ainihin wato karara daga cikin wuta wa yajlisuna minhu maddal basri sai su zauna dab da jikin shi wannan kafiri da zai rasu ko kuma wannan musulmi fajiri da zai rasu yana ganin su iyakar kallon shi su yake kallo thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo har sai ya zauna daidai da kan wannan ainihin wato mutum da zai rasu fa yaqulu sai shi mala'ikan mutuwan ya ce أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب يا ون اللي موغو فتو زواج فشي لكم عذاب الله قال سيمن زون الله صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده sai wannan rai ya tsalle ya yawo a cikin jiki wa yantazi'uha kama yuntaza'u sufudul kathir shu'ab sai wannan mala'ika ya sa ya rinka jijjiga yana fusgo wannan rai kamar ciyawar da ta dasa sayoyi a ƙasa ake so a ainihin ciro ta sai kwatanta ta da kamar tsintsiya ko kaba wadda ainihin ta riga ta kafa a ƙasa kuma a ce ana so a jijjigo ta min as-sufil mablul fatuqatta ma'ahu al-uruq wal 'asab jijiyoyi da gaɓoɓin jikin shi gaba ɗaya sai su tsintsinke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wannan kafiri kenan ko fajiri wannan ita ce daidai da munasabar wan nazi'ati gharqa Allah ya rantsuwa da wasu mala'iku waɗanda Allah yake sa su aikin fusgar rai na irin wannan a wata aya Allah cewa yake innal ladhina kafaru wastakbaru bi ayatina لا تفتح عنهم ال... ba wannan ayar ba idda Allah madaukakin sarki ke magana dangane da kafirai ko waɗanda suka yi kafirci suka yi girman kai Allah madaukakin sarki yake yake yake yake cewa mala'iku za su rinka shimfiɗa hannunsu suna cewa akhriju anfusakum al-yawma tuzuni bima kuntum tastakbiruna fil ardi بغير الحق وكنتم عن آياتنا تستكبرون ina fata an gane wannan ayar tana bayyana walau tara idh zalimina ko fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum mahallu shahid kenan Allah yace da kaga azzalimai kafirai da fasikai da macuta da ka gansu sadda suka shiga cikin gigicin mutuwa mala'iku sun shimfiɗa musu hannayensu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku ku ba mu jama'a ko lafiyar ka kalau aka ce ciro ranka ka ba mu ina ma ka san inda ran yake kuma in ka san inda ran yake wace musiba ta wuce a ce ka ciro ranka ka bayar kama a ce yanko kanka ka bayar ne ta ina ba ka yanko na sannan ka miƙa bayan ka yanko shi akhriju anfusakum fito da rayukanku ku ba mu suna bugun fuskokinsu suna marin su kenan suna bugun doron bayansu suna cewa a yau za a yi muku azabar wulaƙanci saboda girman kai da kuke a duniya so da haka jama'a kafirci mugun abu ne izgilanci munafinci shirka nau'uka na saɓon Allah duk su suke ja in mutum ya zo rasuwa jama'a. Mutane da yawa in suka zo mutuwa sai an kulle musu ƙofa, saboda in har wani mai rai da lafiya ya zauna kusa da su sadda suka shiga cikin gigicin mutuwa, to ta za a yi mutuwar kasko. Su ko mala'iku sun shaƙe su suka duk wanda suka cafka. to sai dai su tafi tare saboda ba sa cikin hayyacinsu to duk mutumin da aka gan shi da mutuwa irin wannan jama'a alama wannan mutumin kafiri ne ko munafiki ne ko kuma fajiri ne mutuwa ta salihan bayan Allah a cikin ruwan sanyi take zuwar musu wani ma a bacci mutuwa za ta zo mishi wani sujuda zai yi mutuwa za ta zo mishi wani zai ɗan ja mayafi ne ya rufe fuskar shi kawai shi kenan sai a ɗaga sai a ga ya rasu duk wannan alama ce ta husnul khatima alama ce ta kyakkyawar cikawa amma a ga mutum yana tsalle yana ihu yana kashi yana fitsari yana yaga tufafin shi yana cizgar gashin kanshi yana ciccizge gemun shi alama ce ta mummunar cikawa wannan kada Allah ya nuna mana ita to yanzu wannan ainihin nassi na hadisi jama'a yana fassara abubuwan da ayoyin can suka dunkule ne waɗanda ayoyin suna nuna irin yadda mala'ikun suke cewa mamaci ciro ranka ka bayar fito da ranka ka bayar kuma yau za ka haɗu da azabar wulaƙanci to mahallin shahid yau za ka haɗu da azabar wulaƙanci in ya mutu a wannan ranar lahira zai tafi a'a barzahu zai tafi kabari zai tafi ashe azabar kabari gaskiya ce al-yawma tujzauna azabal huni a yau za ku haɗu da azabar wulaƙanci Allah ya kiyaye sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yal'anuhu kullu malakin bayna as-sama'i wal ardi wa kullu malakin fi as-sama' wa tughlaqu abwabu as-sama' laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla ta'ruj ruhuhu min qibalihim asaddaran nashi aka cizgoran ya fito sai duk wani mala'ika da ke ainihin wato tsakanin sama da ƙasa sai tsine mai albarka dukkan mala'ikan da ke sama sai tsine mai albarka sannan ƙofofin sammai gaba ɗaya sai a rufe su duk wasu mala'iku da ke gadin wata ƙofa tun daga ta ɗaya har ta bakwai addu'a suke suna roƙon Allah ya musu arziki ya musu alfarma kada a shige da wannan rai ta ƙofarsu saboda wannan rai ne na kafiri ko rai ne na musulmin banza fajiri fa ya akhudha idan wannan rai ya faɗo sai mala'ikan su ya ɗauki ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aini idan ya karba ba za su bar wannan rai a hannun shi ba koda da kiftawa ido ta yi ja'aluha fi tilkal musuh ashe sun saka a cikin wannan karara da suka to da shi na wuta wa yakhruju minha ka anta rih jifa wujidat ala wajhi al-ardi sai ainihin wannan rai ya fito yana ɗoyi kamar duk wani mushe da aka same shi a duniyan nan mai ɗoyi to haka wannan rai zaka je yana ɗoyi fa yas'aduna biha sai su yi sama da wannan mala'i wannan rai فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث da za su wuce ta ainihin idda wasu mala'iku suke ba sai waɗannan mala'iku sun ce wani irin mugun rai ne wannan aka wuce da shi sai kulu na su mala'ikun da ke ɗauke da wannan rai sai ce fulani ibn fulani wane ne ɗan wane bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi duniya sai a kira shi da mugayen sunayen shi dama kafiri za ka same shi da mugun suna fajiri da fasiki sai ka same shi da wani shaidanin suna irin waɗannan munanan sunayen da su za a kira shi hatta wanta hiya bihi ila sama'i duniya har sai an kai shi sama ta duniya fa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu sai waɗannan mala'iku da ke ɗauke da ran sai su roƙi cewa mala'ikun da ke gadin sama ta ɗaya su buɗe musu wannan ƙofa sai waɗannan mala'ikun sai su ƙi buɗewa sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat Allah ya ce lallai waɗanda suka kafirce wa Allah suka yi girman kai suka yi watsi da ayoyin Allah waɗannan mutanen ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba kun ji tafsirul qur'ani bis sunna ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kawo wani wuri wajen ba da labari a cikin sunna sai ya jawo wata aya ta alqur'ani sai yake alakanta su wannan shine sunna annabi game da tafsirin alqur'ani tafsir القرآن بالقرآن ko tafsir القرآن بالسنة ko tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba ko makamantan haka da tafiya ta tafiya akan haka manzon Allah ya koyar da ƙwararrun malaman tafsiri irin su as-sayyida Aisha idan ka karanta sahihun muslim ka ji Aisha tana bayanin rabon gado rabon gado Aisha take amma Qur'ani take ɗaukowa tana fassara Qur'ani da shi tana ɗauko hadisai tana fassarawa yasa matan zamani ƙalubalenku wannan drama da kuke kallo ta waɗannan la'anannun 'yan matan Kano da suka makara suka kasa samun mazaje wallahi ba abin da za ta yi sai ta rusa ku wallahi ba ci gaba bane wai sai a nuna ta waya ce wai tana da digiri ai duk mutumin da yake da digiri jama'a kuka gan shi bai da kula da addini bai da mutunci to digirin shi ya lalace domin digiri is for character Allah ne duk mutumin da yake da digiri kamata a same shi da ilimi da ɗabi'a ta gari amma waɗannan 'yan iska fitsararru wai har sha'awa wai suke bawa wai sai a nuna a ce ka gan shi digiri yake da shi biyu ke gama yana da digiri ya gama digirin ya tafi yana direba ya zama ɗan iska ya lalace har yake baka sha'awa wai kai har kake ga wai abin alfahari ne ma mai digiri yayi dirama waɗancan arna da ake ƙoƙarin a kwaikwayo su jama'a ba abiban kwaikwayo ba ne arne in ya yi drama duk ɓangare ce drama cikin arnan ta kashi abin da ake so jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu ya bar Aisha fa ƴar shekara goma sha shida ce amma ƙwararriyar malama ce a cikin tafsiri ta ƙware game da hadisi ta ƙware game da tauhidi ta ƙware game da kaza kai har sai da al'imamu zarkashi ya kai ya komo sai ya rubuta littafi al'isaba fi mastadrakat wa aisha ala sahaba ya ce aisha sai da aka waye gari duk malaman sahabbai ba akwai kowa ya taɓa yin karatu aisha ta ci gyaran shi har babanta sai na abubakar sai da aisha ta taɓa wa gyaran karatu wannan me yake nunawa wannan yana nuna ƙalubale a kan cewa mata ku tashi ku yi ilimi, na ɗaya kenan, na biyu, wannan ƙalubale ne a kan matan malamai cewa in mijinki malami ne kamata ya a same ki, kin fi kowa sha'awa da kwaɗayi da jarabtuwa game da ilimi. Wannan ne yake nuna yana nuna kai kuma lallai ne ka yi ƙoƙari ka ga cewa matarka ta samu ilimi. waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da muke ɗauka game da Aisha kenan a matsayinta na me a matsayinta na malamar tafsiri wadda na kawo labarin ta a yanzu annabi ya aure ta 'yar shekara tara sadda ta je gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta da karatun komi a kanta da ta isa a ce mata malama da yar bebi ma ta je ma'ana ita ta je da shirin wasa ne amma a cikin shekara bakwai rak manzon Allah ya graduating ɗinta ta waye gari ta fi al'imamu ibn jarir tabari iya tafsiri ta fi shehi wani ta fi wani ta fi wani a cikin shekara bakwai da haka in ka ce aisha digiri take da shi ka rage mata daraja in ka ce masters take da shi ka rage mata daraja in ka ce phd take da shi ka rage mata daraja in ka ce professor ce ita ka rage mata daraja domin babu wani professor wanda za ka same shi yana da irin karatu quality mai nagarta ba wai certificate ba nagartar karatu nagartaccen karatu mai albarka da iyawa da gogewa da ƙwarewa irin na Aisha. To wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyantar da su shine a jawo aya a jawo hadisi a haɗa su a fassara su sai a fitar da ma'ana mai kyau. Gashi nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ya komo wajen bayani game da azabar da za a yi wa kafiri ko fajiri. sai yake cewa in aka ɗauki ran aka yi sama da shi sai mala'iku su ƙi buɗewa shine sai ya tsaya sai ya karanta la tufattahu lahum abwabus sama irin waɗannan rayuka ba a buɗe musu ƙofofin sammai wala yadkhuluna aljannata kuma ba sa shiga aljanna irin waɗannan rayuka hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai in raƙumi zai iya wucewa ta kafar allura fassara wannan wurin kenan wancan tawilin da wasu suke cewa wai abin da ake nufi gindi ma'ana igiya katuwa da ake ɗaure raƙumi ko ake ɗaure shanu wai sai in za ta iya wucewa ba haka ake tafsirin ƙur'ani ba jama'a tafsirin ƙur'ani ba ka komawa zuwa ga ta'awili sai in tafsiri ƙarara ba zai yiwu ba idan in in in abin ya taho a haƙiƙanin shi in ba zai yiwu ba to shine sai a koma zuwa ga ta'awili to a wannan wurin ta'awilin sai a kira shi shi ma tafsiri ne ma'ana at ta'awilu sahih kenan amma in ba haka ba cewa wai wannan wurin abin da ake nufi ana nufin igiya ta kamo shanu sai in za ta iya wucewa ta kafar allura a'a ai ana son a kawo istihala ne dama raƙumi zai iya wucewa ta kafar allura a'a to in har raƙumi zai iya wucewa ta kafar allura to waɗannan mutanen ma za su shiga aljanna kenan to tun da kuwa ba zai taɓa yi wa raƙumi ya wuce ta kafar allura ba to haka waɗannan mutanen ma ba za su shiga ainihin aljanna ba fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafin shi cikin jeren giyar sijjin fil ardi sufla a sijjin din nan su ne mutanen da Allah ya tabbatar da azaba a kansu duk wanda aka ce littafin shi ya shiga layin waɗannan to ya riga kaɗe a can ƙarƙashin ƙasa ƙasan ƙasa gashi ya ce fil ardi sufla a ƙasan ƙasa can za a je a ɓoye littafin. Jama'a ku ji fa, wannan littafin wanda ya munanan ayyuka ne aka ce a aje can ƙasan ƙasa, shi kuma ina za a kai shi. Kun fahimta jama'a? A cikin psychologin bature in kai mai laifi in ya zo kashe ka, in bai same ka ba sai ya harbi hotonka, wai ya bar maka risala kenan ya bar maka message. mutumin da ya samu hotonka ya harba in kai ne ya sama fa mun fahimci wannan da kyau to shine nan littafin su kenan ake cewa a kai shi can ƙasan ƙasa to su kuma ina ba a kai su sai ƙasan da tafi ƙasan ƙasa ita ce wutar jahimu ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض sai Allah ya ce to kuma da bawa na ƙasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum dan ne musu alƙawarin cewa dama daga ƙasa na halice su wa fiha u'iduhum kuma cikin ta zan komar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sannan kuma cikin ta zan tashe su wani lokacin in yazo fa tutrahu ruhuhu min as-sama'i tarha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba yadda muqarana take jama'a mumini da aka je sama tun daga sama ta daya mala'iku ke addu'a a wuce da shi ta wurinsu suna addu'a. Kafiri da fasiki da fajiri sun rufe ƙofofin mala'iku, ba a kai shi sama ta bakon ba daga sama ta ɗaya fa aka kulle aka dawo da shi, amma kuma daga nan ɗin fa ba wai ɗakkoran za a yi a dawo da shi ƙasa yadda aka yi mumini ba, a'a gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fatutrahu ruhuhu min sama'i farha sai a jeho ran nashi daga sama wurgowa hatta taqa a fi jasadihi har ya faɗo ya haɗu da jikin thumma qara'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa man yushrik billah wanda di ya haɗa Allah da wani abu fa ka'annama kharra min sama to matsayin shi kamar ya faɗo daga sama ne fa takhtafuhu at-tayru tsuntsaye su cafke shi su ya galgala shi aw tahwi bihi rihu ko kuma iska ta ɗauko shi ta wurgo shi fi makanin sahiq wani kuntataccen wuri yanzu kun ji fassarar wannan au tahwi bihin rihu fi makanin sahiq kenan ma'ana duk mutumin da ya shirka jama'a ran shi in aka je da shi sama iyakar shi ta ɗaya daga nan kuma sai a jeho shi sai iska ta ɗauko shi ta jeho shi kuntataccen guri ina ne kuntataccen guri a nan ƙabarin shi ƙabarin shi to jama'a kun ga yadda ake tafsirin alkur'ani kenan shi yasa matasa ku yi kokari ku koyi tafsiri a bisa yadda ake koyan tafsiri ba wai ku je ku buɗe raddul azhan ko jallalain wani na karanta kuna bi ko kuma in gari ya waye ku je ku yi tafsiri ba ba da haka ake koyan tafsiri ana koyan tafsiri ne ta hanyar matakai matakai ka koyi karatun alkur'ani ka koyi tajwidi ka koyi hadda karatun alkur'ani sannan ka zo shi malamin ka ya duba ya karantar da kai ilimin ulumul qur'an a cikin ilmu ulumul qur'an ne malamin ka zai zo wani darasi da ake kiran shi ilmu usulit tafsir sai ya fara karantar da kai ya ake tafsirin alkur'ani sai ka waye gari ka iya tafsirin alkur'ani yadda za ka yi tafsirin alkur'ani mai ruhi ya zan kana daga cikin masu isar da saƙon Allah zuwa ga bayin Allah ba 'yan hayaniya da ruɗanin azumi ba fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da ran nashi jikin shi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu idan dangin shi ko jama'a shi da suka kawo shi suka juya suka tafi yana jin sautin takalman su wa ya'tihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo gare shi shadidan intihar masu matukar firgici da ban tsoro fayantahiranihi su firgita shi wa yujlisanihi su tayar da shi zaune fa yaqulanu lahu sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu hahin hahin sai ce wayyo wayyo la adri yace wallahi ban sani ba fa yaqulanu lahu ma dinuk sai su ce me addininka fa yaqulu sai ce hahin hahin la adri ina fata an gane to shin wannan ko ana karanta ta malaman hadisi sun sha bamban wajen karanta wasu suka ce in aka zo za a karanta kamar yadda na karanta hahin hahin la adri wasu kuma suka ce ha ha ma'ana ita ha'un din ta biyu sai ta zama sakat ha ha la adri ha ha la adri haka suka ce ana karanta wasu kuma suka ce a karanta ta yadda take a rubuce din wallahu a'lamu amma dai malamai dukkansu sun tabbatar da kowanne ka karanta daidai ne ina fatar mun gane Allah ya taimaka fa yaqula ni sai da shi fa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum fa yaqulu fa yaqula ni ma dinu fa yaqul ha ha la adri fa yaqula ni fa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum sai ce da shi mutumin da aka aiko muku me zaka ce game da shi wala yahtadi lismihi ko iya gano sunan manzon Allah ba zai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka malaman hadisi sun dace kullum za su ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi mishi salati littafi mafi kankanta a cikin hadisi shine littafin Jami'u Saghir ko littafin Mukhtar al-Ahadith an-Nabawiyya za ka ji duk inda za a faɗi qala rasulullahi sai a ce sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi da Bukhari ya rawaito yace mutanen da sanci da shi a ranar alkiyama su ne waɗanda suke yawaita yi mishi salati sallallahu alaihi wasallam bai yiwa a yawaita yi mishi salati kuma sai in ya zama ana yawan ambaton shi ba a yawan ambaton shi ko sai in ana me sai ana karanta hadisan shi ana yawaita maganganun shi jama'a aku ganin mutanen ƙungiyoyi wasu garuruka a nan gabas maso yamma arewa maso gabas ya za a yi tawazi ba sa jin ana faɗin sunayen ƙungiyarsu sai ne ce to me yasa nace suna da gaskiya to ai ƙungiyar ce suke bi nace ba ka ga mu da muke bin manzon Allah baya yiwa mu kai mu komo sai muna cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to su ma suna son ne a ji ana cewa kungiya kaza wadda ashek wane wane wane wane ya kafa wadda ashek wane wane wane ya fandare ya koma ya yi tsari dole sai ana ana faɗi su ma saboda a rinka ana recognizing aikin su ana gane kamar yadda mu ma muke so a recognizing manzon Allah tare da mu sallallahu alaihi wasallam na fata an gane to saboda haka gashi shine sai suke tambaye shi me zaka ce game da mutumin da aka aiko muku shi fala ya tadi lismihi ko iya gano sunan manzon Allah ba zai ba sallallahu alaihi fa yuqalu sai su sa mai a baki sai su tuna mishi in ma ya manta ne in kuma kafiri ne bai sani ba sai su ce muhammadun muhammadu me zaka ce game da muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce ha ha la adri shi wayyo wayyo ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna zaka ni ma dai naji mutane suna faɗin haka wai naji mutane suna faɗin haka naji dai mutane na cewa Muhammadu amma menene matsayin shi ni ma ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala fa yuqalu la daraita baka sani ba wala talauta kuma baka koya ba to kun ji qasimatu zahar kenan kun ji inda matsala take jama'a baka sani ba in ta zama hujja me yasa baka koya ba yasa jama'a kowa ya je ya shiga makaranta ya koyi addinin musulunci zuwa wa'azin ƙasa ko wa'azin mako ko wa'azin IVC kai ɗan MSS bai isar ba fa lallai lallai sai an je an koyi karatu karatu ba caji ba ne jama'a a ji a karanta jarida ko magazin ko mujalla a zo a riƙe aya guda ɗaya a ta reverse ana dawowa ba da haka ba ne lallai karatu a je a yi shi la darauta wa la talauta baka sani ba kuma baka koya ba wa yunadi munadin minas sama an kazab sai a yi shela daga sama a ce ƙarya ike yi ya yi ƙarya fa afrishu lahu minan nari ku yi mishi shimfiɗa wuta waftahu lahu baban ilan nari ku buɗe mishi ƙofa ya hangi wuta wa ya'tihi min harriha sai zafi na wuta ya zo mishi wa samumiha da kuma sirkaki ɗoyi na wutar jahannama ya zo mishi ويضيق عليه قبره سنن أمتي قبرين حتى تختلف فيه أضلاعه حسي أينه واتو قصصون هكر قرينشي حسي سلط جونا ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه ينا نن أو نن حالي أمات إيش أكبري ga wuta tana sirka komai da zafi da ɗoyi sai ga wani mummunan mutum ya zo mai mummunar fuska kabihu siyabi mai munanan tufafi muntimin rih yana ɗoyi-ɗoyi irin na mushe wa ya ƙulu abishir billazi ya su'uk shi na zo ne in faɗa maka labarin da zai ɓata maka rai haza wa muka lazi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alkawari cewa akwai wata rana za ku haɗu da ubangiji wa ya ƙulu wa an tafa basharaka Allahu bisharri sai shi wannan kafiri ko munafiki ko fajiri sai ce kai kai ma Allah ya maka albishir da sharri Allah ya maka ya maka mugun labari kai ma man anta waye kai wa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bishar fuska ka ga ta nan fuska ce da ke zuwa da labarin sharri wa yaqulu sai ce ana amaluka alkhabith ni ne mugun aikinka fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah yace wallahi tunda na san ka na san ka kana da jinkiri wajen yi wa Allah da'a sari'an ila ma'asiyatillah kana da gaggawa wajen sabawa Allah fa jazakallahu sharra Allah ya maka mugun sakamako na sharri summa yuqayyadu lahu a'ma asam abkam yana nan a wannan hali sai ya ga kuma wani mutum gashi nan makaho kurma bebe baya ji baya gani baya magana subhanallah duk inda sako ke shiga jikin dan adam wannan babu idda za a yi communicating da shi baya ji balle ka nuna mai hannu kana roƙon arziki baya gani baya magana abin da ya sani kawai shi dan cika aiki ne dama can baya mun karanto cewa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriquna in kai kana sakaci su mala'iku ba sa wasa da aikin da Allah ya sa su Allahu akbar ana nan a wannan hali jama'a sai ga makaho bebe kurma fi yadihi mirzabba yana ɗauke da ainihin guduma a hannun shi law duriba biha jabalun kana turaba manzo Allah yake wannan guduma da za a kwada wa dutse ita da ta wargaje ta zama ƙasa fa yadribuhu barbatan hatta yasira biha turaba sai wannan mutum makaho mara ji da gani sai kwada wannan kafiri ko munafiki sai zama ƙasa ثم يعيده الله كما كان سي الله يساك ميد شي كما يدي فيضربه ضربة أخرى سي ساك بغن شي وني بغن دبان فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين komai zai ji wannan ihun nashi sai dai aljanu da mutane sun yufta'u lahu babu minan nari sannan sai a buɗe mai wata ƙofa kuma wadda ainihin zai rinka ainihin wato ganin wuta wa yumahadu min furashin nari sannan a yi mishi ainihin shimfiɗa ta wuta fa ya in ya ga bala'i ya yi bala'i a cikin kabari sai ya ce rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kakka tashi kiyama saboda ya san bala'in da ya faru a kabari wanda zai biyo baya to ya fi na kabari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi kamar yadda muka faɗi a can baya الإمام أبو داود da hakim da abu dawuda bayalisi da al'imamu ahmad su ne suka fitar da shi al'imamun nasa'i da ibn maja sun ainihin ruwaito wannan hadisi jama'a wannan hadisi sahihi ne da haɗuwar dukkan malaman hadisi kuma hadisin ya tabbatar mana da abubuwa masu ɗimbin yawa ku ji wani abu na ƙarshe da hadisin nan ya tabbatar da shi wanda ibn taymiya ya fassara shi da wata irin fassara mai ban sha'awa wadda ke nuna ibn taymiya ƙwararre ne gogaggen malami ne ba game da ilimin musuluncin kaɗai ba hatta game da rayuwar menene duniya ke ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka yi mai bugu na biyu sai ya ihu ihun da duk halittu sai sun ji in banda dabbo in banda aljanu da mutane ibnu taymiya ya ce gaskiya ne dabbobi suna jin azabar kabari kuma wannan ya tabbata babu shakka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokaci yana cikin yana kan alfadara yana cikin tafiya sai kawai ya ji ta yi tsalle ta faɗa da shi daji sai tambaya lafiya aka ce a lafiya lau ice akwai kaburbuka ne a nan kusa aka ce eh aka nuna mishi kaburbukan suwa ya ce mutane ne suka mutu tun lokacin jahiliya sai ce azaba ce ake musu ya ce dabbobi suna ji suna ganin azaba kabari to sai ibnu taymiya ya ce sojojin musulmi daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa idan dabbar su ta ci wani abu wanda ya makale mata a ciki misali ni ne nake wannan misali misali dabba ta ci leda a rasa yadda za a yi ya ce idan dabba kamar doki daga cikin dawakan sojojin musulmi in ya haɗi wani abu cikin shi ya ƙulle ya kasa kashi ya zama bai da lafiya saboda wannan abin da ya ce ya ce sai su tafi da shi makabartar kafirai sai su je su riƙe shi a wurin sai ta tsalle nan da nan sai ya tsure da gudawa saboda me azabar da ake wa kafirai a cikin kaburbukansu idan ya ji ta sai ta ruɗa shi sai zawo sai watsaki kun gane fikimin su ibnu fikimin da yake cewa tunda azabar kabari kafirai tabbas a ne musu to in dabba ta ci abin da ya rike cikinta ai bala ka kashi jama'a saboda haka in aka kai wannan doki makabartar kafirai yana jin azaba da rugugin da kafirai ke sha na azaba nan da nan sai cikin shi ya tsure da kashi da ya tsure shi kenan sai ya warware dama abin da ake nema kenan kun ji fiqhu kenan manya manyan malamai kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a wannan yana tabbatar mana da cewa azabar kabari gaskiya ce kuma tambayar da mala'iku za su yi a kabari gaskiya ce kamar yadda muka ce duk da cewa a tattakaice muke amma ganin muhimmancin waɗannan abubuwan muka tsaya muka tattauna su to za mu koma za mu ci gaba da karatun littafin al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi babban malami al'imamu tahawi ya ce wa nu'minu bil ba'as a gaba ta tamanin da biyu sai ce kuma mun yi imani da tayar da matattu bayan mutuwa kun ga yadda malamin yake jero aƙida ko da aka gama magana akan azaba kabari wato mutuwa gaskiya ce kabari gaskiya ne to me zai biyo bayan kabari sai tashin kiyama ko tashin kiyama kuma daga cikin al'amuran da za su faru wallahu alam daga ciki akwai tayar da matattu sai ce wa nu'minu bil ba'si sannan kuma mun yi imani da tayar da matattu bayan sun mutu ma'ana mun yarda da cewa bayan mutuwa za a tayar da ainihin matattu wa jaza'il a'mali yawmal qiyama sannan mun yarda da sakamakon ayyuka a ranar alkiyama jama'a kun fahimci wannan da kyau ma'ana ayyuka da mutane suke aikatawa mun yadda cewa ranar alkiyama za a yi musu sakamako idan alheri suka aikata za su ga alheri idan sharri suka aikata za su ga sharri wal ard sannan mun yadda da nuna ko kuma gwadawa bayi ayyukansu a ce wane ga abubuwan da kai ka gani wance ga abubuwan da kika kin gani shine a gwada wa bawa aikin shi shine ard wal hisab sannan mun yadda da hisabi menene hisabi shine kididdiga keke da keke duk abin da kai abu diddikin wannan abu a ce sai an yi hisabi a kan shi wa qira'atul kitabi mun kuma yadda da ainihin qira'atul kitabi da Allah yake cewa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ko baka yi islamiya ba ko baka yaki da jahilci ba ranar kiyama za ka iya karatu wannan karatu ne basic dole ne kowa zai zama ya iya wannan karatu da gwargwadon yadda zai karanta abin da ke cikin littafin shi domin yadda cewa a ranar alkiyama akwai karatun littafi wasawabi mun yadda da cewa lada gaskiya akwai shi wal iqabi kuma mun yadda cewa akwai uquba ga duk wanda ya cancanta wasirat sannan mun yadda da siradi jama'a siradi gaskiya ne siradi ita ce gadar da ke kan wutar jahannama wannan gadar farkonta hadisi ya zo sahihi cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a aje amana da kuma sadar da zumunci wanda di ya ci amana ko kuma wanda ya ƙi sadar da zumunci in aka aza shi a bisa gadar siraɗi don ya haye ta to kafin ya kai ga hawanta sai ƙafa shi ta sullube sai ya ƙasa saboda ya ci amana ko kuma ya yanke zumunci saboda haka jama'a wanda ya san ya yanke zumunci to ya ƙoƙari ya sadar da zumunci wanda ya san cewa ya ci amana ya ƙoƙari ya mayar da wannan amana in ba haka ba wanda duk ya samu kanshi a ɗayan waɗannan laifukan biyu jama'a baya haye siraɗi jahannama zai sumbula to sannan kuma mutane za su haye siraɗi daidai da gwargwadon ayyukansu wani zai haye yana da haske saboda ƙarfin imani wani ma kawai daga ya tsaya gaban siraɗin sai gan shi cikin aljanna ina siraɗin a ce ai Allah ya rufa maka asiri wani kuma zai haye da ƙyar yani ana kartar shi saboda annabi cikin hadisi ya ce akwai ainihin mala'iku a cikin wutar jahannama waɗanda in ka zo wucewa siraɗi za su rinka kartarka wani zai taso da haske hasken yana raguwa hasken yana raguwa yana addu'a har Allah ya hayar da shi haka yana rabbana atmim lana nurana waghfir lana ya ubangiji a cika mana hasken mu Allah a yafe mu Allah a mana aikin gafara da yake Allah gafuru ne sai ya dan cika mishi din a wuce dai Allah madaukakin sarki ya tseratar da mu wal mizan mun yadda da kuma ainihin ma'aunai ma'auni na lahira jama'a wanda wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina komi kankanta abu wannan ma'auni zai auna shi jama'a duk yadda ma'aunin duniya a nan in abu ya talan-talan baya iya ganin shi ko baya iya auna shi na lahira yana iya auna shi jama'a sarki ya tabbata ga Allah duk wata hikima da ɗan adam ya a nan jama'a sai ku ga wani ɗan adam ɗin ya iya lalata ta akwai ma'aunai waɗanda a nan duniya akwai wani siddabaru da kayan musu ba sa iya ganewa amma ma wani lahira babu wani siddabaru da za ka yi sai an iya ko menene komai kankanta abu sai an iya auna shi amma na duniya a nan yanzu idan da za ka ɗora littafin nan yanzu ya ba da kilo kaza in ka zaro gashi ɗaya a kanka ko a gemun kan ka ɗora a kai ba zai nuna ba ya yi kaɗan baya iya gane shi amma ina na lahira sai ya iya bayyanawa Allah maraukacin sarki ya taimake mu wal jannatu wan naru makhluqatani da aljanna da wuta suna nan Allah ya riga ya halicce su la tafniyani abadan har abada da aljanna da wuta ba za su ƙare ba suna nan har abadan abidina wala tabdiyani kuma ba za a neme su a rasa ba duk inda aka kai aka komo da wuta da aljanna suna nan wannan aƙidar mu ce ta ahlus sunna aƙidoji guda biyu jama'a a wuri guda aƙidar farko ita ce an samu wasu ɓatattu ne da suka ce da aljanna da wuta za su kai wani lokaci ne da su da ‘yan aljannan da ‘yan wutan da wutar sai su daskare gaba ɗaya shi kenan wai an gama yin lahira kenan gaba ɗaya don haka azabar da za a yi da ni'imar da za a yi na wani lokaci ne wasu kuma suka ce wutar da aljanna ma ba a halicce su ba sai an je lahiran ne Allah zai a halicce su ya yi aikin da zai da su sannan a watsar duk komai ma an gama. wannan ya saba ma aqida ahlus sunna shine malam yace aljanna da wuta a yanzu da muke magana dinnan makhluqata ne an halicce su domin duk inda kake karanta qur'ani game da aljanna sai ka ji an ce uiddat lil muttaqina in kana karanta wuta sai a ce uiddat lil kafirina an riga an tattala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim da muwatta yace yana sallah wata rana sai ga ga wuta an kawo mishi wutar me wutar jahannama ga aljanna an kawo mishi aljanna ina aljannan lahira ma'ana waɗannan suna nan kenan don haka aqidan mu a yanzu haka aljanna da wuta suna nan jama'a wannan bahasi ne wanda yake zaka ji ainihin wato in ka karanta nan ƙasa zaka ga mai sharhi ya ɗan yi ishara zuwa ga littafan da zaka karanta amma daga cikin littafan da zaka karanta akwai miftahu daris sa'ada na al-imam ibn al-qayyim da kuma sharhin aqidatu tahawiyya din babban sharhi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to a ƙasa gashi shi ma ya dan yi ta'aliki kaɗan inda yake cewa ilam annan nara fil akhira narani wuta a lahira nau'i biyu ce jama'a narun tafna wa narun tabqa akwai wuta wadda yake ba za ta daɗe ba akwai kuma wuta wadda za ta wanzu abadan har abada la tafna ita ko ba za ta ƙare ba fal'ula hiya naru al'usatil muznibina min al-muslimina wutar da Allah ya tattala domin azaba ga musulmi masu zunubi wannan wutar in aka gama azabtar da su shikenan in suka ƙare wutar ma aikin ta ya ƙare wal ukhra narul kuffar wal mushrikin wutar kafirai da mushrikai wannan irin wutar ita ce za ta zauna ta wanzu har abadan abidina wannan ita ce ingantacciyar magana daga cikin maganganun da malamai suka yi na'am sai mu koma cikin matini malam ya ce wa annallaha ta'ala khalaqa aljannata har qabla alkhalq Allah ya halicci aljanna da wuta tun kafin ya halicci halittu baki daya wa khalaqa lahuma ahala kuma ita aljanna din da wuta Allah ya halicci yan wutan kuma ya halicci yan aljanna din faman sha'a minhum ila aljannati fadlan minhu waɗanda Allah ya so daga cikin su sai kai su zuwa ga aljanna wannan kuma falala ce ta Allah wa man sha'a minhum ila nari waɗanda Allah kuma ya nufa daga cikin su sai kai su zuwa ga wuta adlan minhu wannan kuma Allah ya yayi daidai wa kullun kowanne daga cikin bayan Allah ya amalu lima qad furiga lahu zai yi aiki ne ga gwargwadon abin da an riga an kaddara mishi sai dai ya ci gaba da aikatawa kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace wa sa'irun ko ila ma khuliqa lahu sannan kuma wannan bawa ainihin wato zai tafi zuwa ga abin da ya zama an riga an halicce shi domin shi ne in Allah ya halicci bawa ne don wuta to wuta in Allah ya halicci bawa ne don aljanna to ainihin aljanna waccan maganar malam yana ishara ne zuwa ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a cikin wannan hadisi manzon Allah yake cewa faragallahu ila kulli abdin min khamsin abubuwa biyar Allah ya riga ya gama su game da bawa min ajlihi ajalin bawa yaushe bawa zai rasu Allah ya gama wannan wa rizqihi arzikin bawa menene bawa zai ci ko ya sha ko kuma wani arziki zai samu wa asarhi sannan menene zai rage na daga cikin abin da zai samu na arziki ɗin wa matja'ihi sannan sai kuma ina ne makwantar shi ma'ana makwanta a nan ina ne zai zama in ya mutu nan ne zai zama kabarin shi wa shaqiyin aw sa'idin sannan dan wuta ne ko dan aljanna waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya riga ya gama su game da bawa na'am Allah ya taimaka to malamin ce wa sa'irun kuma wannan ainihin bawa zai zama ne daga sara jama'a wannan isminta ne sara yasiru sa'irun ila ma khuliqa lahu sannan shi wannan bawa zai zama yadda ainihin aka halicce shi aka nufe shi ya zama to haka zai yake baiwa bawa game da yin aiki wannan ikon yana tattare da bawa ne wani irin iko shine lafiya da rai kana da lafiya kana da rai duk ba wani abu da zai hana ka sallah to yanzu baka da dama ka ce to ai Allah bai nufa ba ko kun fahimta jama'a to yanzu wannan ikon Allah zai tuhumce ka akan in ya baka ka ki aikata abin da ya ce ka yi to zai tuhumce ka akwai iko kuma na dacewa shine shiriya ta Allah ce idan Allah yana ya baka ikon shiriya ka shiru in Allah bai baka ikon shiriya ba fa ba za ka shiru ba to annan irin wannan ikon to wannan wani abu ne wanda yake ba a iya siffanta shi abokin halitta da shi sai Allah yake da wannan ikon a hannu ko to amma kuma Allah a cikin ikon shi zai iya kaddara wane ya kafirce wa Allah kuma duk da haka Allah ya azabtar da wannan bawan kuma Allah ne ya kaddara mishi ya kafirci to me wannan magana take nufi ita ce adalcin kenan Allah ya yi daidai dan haka sai malam ya ce wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu iko wanda da shi ne aiki yake wajaba min nahawi tawfiqi kamar dacewa allazi la yajuzu an yusafa al makhluq bihi wanda bai dace a siffanta abokin halitta da shi ba fahiya ma'al fi'li to wannan yana nan tare da wannan aikin in Allah madaukakin sarki ya kaddara wa bawa musulunci sai kuma ya bashi ainihin dama ya bashi iko da dacewa wajen yayi musulunci hakan Allah ya kaddara wa bawa kafirci sai kaga Allah madaukakin sarki cikin tsarin nashi ya bar wannan bawa da ainihin wato hanyar yadda zai yi aikata wannan kafirci sai ce wa amma istita'atu min jihati sihhati wal wus'i amma iko wanda ya shafi bangaren lafiya da kuma wadata wa tamakkun da kuma samun dama wa salamatil alat da kuma kubutar gaɓoɓi fahiya qablal fi'li to waɗannan ainihin wato suna nan tattare da bawa tun kafin ya aikata wannan aikin kafin ka yi sallah ai dama akwai lafiya jikinka akwai yalwatar lokaci akwai yalwatar wurin sallah akwai yalwatar kaza akwai yalwatar kaza wa biha yata'allaqu al-khitab kun ji malaman aqida malamin aqida ya zama malamin fiqh ne in ya tafi ya tafi sai fiqhun nan ya shigo yanzu wannan malamin asalin shi malamin fiqh ne ko malamin tauhidi ne da ya tafi ya tafi kun ga sai kun ji fiqhun sai ya shigo dan da ya gama cewa lafiya da dama da yalwata sai ya ce wa biha yata'allaqu al-khitab da irin wannan lafiya da dama ne magana Allah take da alaka da dan adam ma'ana yanzu jama'a mahaukaci ba wajibi bace sallah akan shi domin me Allah bai ba shi lafiyar hankalin da zai zama yana cikin hayyacin shi da zai bauta wa Allah ba. To ashe yanzu hankali na daga cikin dama wadda in ka ji Allah yana magana akan yi kaza, to sai in ya baka wannan damar sannan wannan abin zai zama wajibi. To yanzu wannan me take nuna kenan. Sadda mutum ya haukace, da sadda mutum yake bacci. to a daidai wannan lokacin shitabin Allah baya hawa kan shi sai ya watsake me bacci sadda ya watsake sai aka ce a sadda ya watsaken nan to sannan ake magana da shi game da sallah misali sallar la'asar ce ya kwanta bacci yau tun bayan sallar juma'a bai tashi ba sai yanzu karfe goma na safe ai na, na dare kun ga yanzu bai la'asar ba ko bai yi magariba ba bai yi isha ba to da magariba da isha za ka ce akwai sauran lokacinsu amma sallar la'asar fa akwai lokacinta babu to kaga a nan dole maganar fiqhu za ta shigo kenan shi yasa nayi sauri da kawo muku maganar idan ya kasance su ma ne musulmi yayi jama'a har lokacin sallah ya fita gaba daya to wannan sallah ta faɗi akan shi misali bayan sallar juma'a sai musulmi ya faɗi ya suma bai farka ba sai bayan rana ta faɗi, to sallar la'asar ta sauka a kan shi gaba ɗaya, wannan sallar ta faɗi a kan shi ba zai rama ta ba, amma idan bacci ne ya ɗauke shi fa, to sadda biyu ya farka wannan lokacin ne muhtarin shi, idan ya yi sallar la'asar a wannan lokacin ko da ƙarfe takwas na dare ne, a wannan lokacin to lada daidai wa daida zai samu da wanda ya a muhtari wannan lokacin shi ne mishi lokacin shi kun fahimta to amma idan haukacewa ya fa kun ga mataki uku ko bacci suma hauka to sadda ya haukace din nan da Allah yake cewa aqimus salata to banda shi a cikin wannan umarnin dan haka sadda ya watsake ya farfado daga haukan shi jama'a babu ramuwar sallah a kan shi yasa fatawar da suke cewa wai mahaukaci idan ya haukace zai ci gaba da yin sallah idan ya watsake ko zai ci gaba da yin sallah har sai ya ji zuciyar shi ta natsu akan cewa yanzu ya biya sallolin da ake bin shi wannan fatawar ba ta da inganci jama'a hasali ma ingantacciyar magana malamai suka ce hatta zakka da makamantan haƙoƙi ma duk sun fada a dukiyar mahaukaci da yaro jama'a wannan ita ce ingantacciyar magana ku karanta addurrul bahiya tare da sharhin ta arrabatun nadiyya jama'a musulmi kun ji maganar nan da kyau revolution ne yanzu ba ake a cikin fiqhu ba fiqhun da ka sani na cewa yaro za a yi zakka a dukiyar shi mahaukaci za a yi zakka a dukiyar shi sai malam yake magana akan istifa'a istifa'a ta siha lafiya da hankali da dama da yalwata idan sun haɗu magana Allah tana hawa kan shi in ba su haɗu ba fa magana Allah ba ta hawa kan shi don haka babu wani dalili akan cewa yaro za a yi zakka a dukiyar shi sai kiyasi da malamai suke cewa ai ita dukiya akwai haƙƙin Allah a ciki akwai kuma haƙƙin bayan Allah wannan magana mai dalili a kanta babu, babu dalili mujarradin ra'ayi ne kawai suka faɗi amma yaro yana da dukiya ba za a yi zakkar dukiyar ba har sai ya balaga mahaukaci na da dukiya ba za a yi zakkar dukiyar ba har sai lokacin da ya watsake in bai watsake ba fa babu ainihin zakka a cikin wannan dukiyar tashi ku karanta littafin ar-rawdatun nadiyya jama'a ar-rawdatun nadiyya ta Sheikh Siddiq Hassan Khan yasa dole a tashi a yi karatu kuma karatun a rinka yi ana nata haƙiƙi kawai ba wai ku zama ‘yan ma habba wa dabba ba duk abin da aka rubuta kawai babu ta haƙiƙi shi kenan Allah kiyaye to sai ce wa huwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace la yukallafu Allahu la yukallifu Allahu nafsan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa rai sai abin da za ta iya ɗauka. Mahaukaci ba shi da iya ɗaukan sallah don haka Allah ya sauke mai, to in ya watsake kuma babu dalilin da za a ce ya rama ta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Su ma hauka, to sadda ya haukace ɗin nan da Allah yake cewa a kimus salata to ban da shi a cikin wannan umarnin. Don haka, sadda ya watsake ya farfaɗo daga haukan shi jama'a. babu ramuwar sallah a kan shi yasa fatawar da suke cewa wai mahaukaci idan ya haukace zai ci gaba da yin sallah idan ya watsake ko zai ci gaba da yin sallah har sai ya ji zuciyar shi ta natsu akan cewa yanzu ya biya sallolin da ake bin shi wannan fatawar ba ta da inganci jama'a hasali ma ingantacciyar magana malamai suka ce hatta zakka da makamantan haƙoƙi ma duk sun fada a dukiyar mahaukaci da yaro jama'a wannan ita ce ingantacciyar magana ku karanta addurrul bahiya tare da sharhin ta arrabatun nadiyya jama'a musulmi kun yi magana nan da kyau revolution ne yanzu ba ake a cikin fiqhu ba fiqhun da ka sani na cewa yaro za a yi zakka a dukiyar shi mahaukaci za a yi zakka a dukiyar shi sai malam yake magana akan istifa'a istifa'a ta siha lafiya da hankali da dama da yalwata idan sun haɗu tana Allah tana hawa kan shi in ba su haɗu ba fa to jama'a kun ji wannan magana ta istifa'a kenan raddi ce ga wasu aƙidu irin na asha'ira da na mu'tazila da ainihin makamantansu Allah ya taimake ni na'am na'am wa af'alul ibadi ko na'am sai gaba ta 86 malam yace wa af'alul ibadi khalqullahi ayyukan da bayi suke aikatawa su ayyukan halitta Allah ne wa kasabun minal ibadi amma kuma su bayi ne suke zartar da su a aikace amma halitta fa Allah ne ya halicci ayyukan bayi amma bayin kuma ta hanyar su ne ayyukan suke faruwa kamar ɗanka wa ya halicci ɗanka Allah amma wa ya haife shi kai ka haifa haka wallahu khalaqakum kuma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ku da ayyukanku dan haka duk aikin da kaga bawa yayi Allah ya halicci aikin amma shi bawan shi ne ya aikatar da aikin yanzu ya faru ina fata an gane ولم يكلفهم الله ta'ala illa ma يطيقون Allah bai taɓa kallafawa bayan shi ba sai abin da suke iyawa wala yutiquna illa ma kallafahu kuma ba sa iya aikata komai sai abin da Allah ya dora musu abin da wannan magana take nufi jama'a duk abin da kaga Allah ya dora wa bayi to za su iya ne sannan kuma ba su iya yin komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya dora musu din don haka sallah biyar jama'a kowa zai iya yin sallah biyar kowa zai iya azumi kowa zai iya zakka kowa zai iya hajji to duk abin da kaga cewa Allah madaukakin sarki ya dora maka to ya ga zaka iya ne to da zaran ya nakasa ka ta wajen lafiya ko dukiya sai cire wannan abin kamar me kamar sallah da Allah ya nakasa ka ya karere kafafuwanka ka zama gurgu baka iya tsayuwa sai ta dawo a zaune da Allah ya nakasa ka ya sa maka rashin lafiya sai ta dawo zaune zakka lokacin zakka yayi baka da hali Allah ya nakasa ka a harkar dukiya kenan sai zama ta sauka a kanka hajji baka da hali Allah ya nakasa ka ta wajen halin tafiya hajji sai zama Allah ya sauke maka kenan ashe duk abin da kaji Allah ya dora wa bayi za su iya ne to a cikin abubuwan in suka shiga wani hali sai kuma sai sake sai cire musu wannan abin da ya dora musu na fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai malam ya ce wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah haka ne ko yace wannan ita ce fassarar la haula wala quwwata illa billah ai babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah madaukakin sarki cewa duk inda kaga wani ƙarfi to daga Allah ne duk inda kaga wata hikima to daga Allah ne naqulu dan haka mu cewa muke la hilata li ahadin babu wata dabara ga wani wala harakata li ahadin babu wanda ya isa wani motsi wala tahawula li ahadin an ma'asiyatillah babu ainihin wani da zai iya kauda kanshi daga sabon Allah illa bi ma'unatillah sai da taimakon Allah wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah babu kuma karfi ga wani wajen tsayar da biyayya Allah wasabati alaiha da kuma tsayawa akan ainihin yi wa Allah da'a din illa bi tawfiqillahi sai da dacewa Allah mu abin da muke cewa kenan dan haka duk sanda kaga baka sabon Allah kaka dauka iyawarka ce ka dauka taimakon Allah ne duk sanda kaga kana bin Allah kaka dauka kwazanka ne ka dauka dacewa Allah ce sai wannan ya saka ka gode wa Allah ka kuma ainihin ƙara dagewa a wajen biyayyar Allah da kuma kaucewa sabon Allah wa kullu shay'in yajri bi mashi'atillahi ta'ala komai yana gudu ne yana gudana ne da yadda Allah madaukakin sarki ya so wannan abin ya gudana wa ilmihi duk abin da ka gani yana gudana ne a cikin ilimin Allah wa qada'ihi sannan komai yana gudana ne a cikin hukunci na Allah wa qadrihi da kuma tsari na Allah madaukakin sarki ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kullaha abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya rinjaye abubuwan da halittu baki ɗaya suke so wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha sannan hukuncin Allah ya rinjaye duk wasu dabarbaru gaba ɗayan su yaf'alu ma yasha'u Allah yana aikata abin da ya so wa huwa ghairu zalimin abada har abada Allah ba macuci bane Allah ba azzalimi bane har abada Allah adili ne jama'a kar ku manta wannan littafi ne da ke siffanta aƙidar musulmi game da Allah da manzon Allah da ainihin aƙidojin da suka shafi Ƙur'ani da annaba da makamantan haka amma in ya tafi ya tafi ya tafi ya maganganu akan wasu abubuwa sai sake dawowa ya sake jaddada maka wata siffa ta Allah ku duba da kyau da ya gama magana akan azaba kabari jahannama wuta lahira kaza kaza sai kuma ya dawo ya ci gaba da siffanta maka wasu siffofi na Allah ko don a nuna maka abu mafi girma a cikin darasin aƙida shine mai tauhidi shine tauhidi sanin Allah ina fata an gane Allah da kanshi a cikin wani hadisi yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayina ni kaina na haramta wa kaina zalunci wannan na kawo shi ne saboda wannan kalma da ta ƙarshe da malam yake cewa wa huwa ghairu zalimin abada har abada Allah ba zalimi bane Allah ba macuci bane to Allah da kanshi jama'a yace ya haramta wa kanshi zalunci kuma ya sa zalunci ya zama haramun a tsakanin ainihin bayi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am sai malam yace taqaddasa an kulli shay'in ko haka ne taqaddasa an kulli su'in wa hainin Allah madaukakin sarki ya tsarkaka an kulli su'in daga duk wani mummunan abu wa hainin da duk wata halaka hain hain ha karami da ya'un da nunun hainin halaka wa tanazzaha an kulli aibin Allah madaukakin sarki ya tsabtatu daga duk wani aibi wato na ƙasa wa shainin da kuma muni Allah ya tsarkaku daga muni la yus'alu amma ya fa'alu ba a tambayar abin da Allah ke aikatawa wa hum yus'aluna amma su bayi su ake tambaya suratul anbiya aya ta 23 ko jama'ar musulmi kun ji waɗannan su ne jeren giyar aƙidojinmu game da ainihin siffofi na Allah maɗaukakin sarki da gwargwadon yadda ta kama a bayani a nan. To, ina matsayinmu game da addu'an mamata, ko mun yadda ane wa mamata addu'a, ko mun yadda ane wa mamata sadaka, sai malam ya ce, wasi du'a'il ahya'i game da yi wa masu rai addu'a. wa sadaqatihim da kuma ainihin yiwa masu ainihin wato rai sadaka man lil amwat akwai amfanarwa ga masu rai abinda wannan magana take nufi shine ga matattu wato masu rai su yi addu'a ga matattu ko wannan addu'a ta masu rai kamar mu yanzu mu buɗe baki mu ce Allah ka ji kan Sheikhul Islam Abubakar Mahamudu Gumi Allah ka ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam yanzu mu masu rai ne muka yi addu'a ga matattu shin wannan addu'ar za ta amfanar eh za ta amfanar mun yi imani da haka aqidan mu ce wannan sannan wa sadaqatihim da kuma sadaka ka ɗibi dukiya mahaifinka da ya rasu kai mishi sadaka ko mahaifiyarka da ta rasu kai mata sadaka ko wannan yana amfanarwa manfa'atun ko akwai amfani akan wannan mun yadda cewa akwai amfanarwa lil amwati ga ainihin su mamata din mun yadda da wannan wannan aqidan mu ce ina fatar jama'a mun gane na'am ya zo a cikin ainihin ayoyi na alqur'ani da ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai ya kamata mu gane game da sadaka sadaka tana amfanarwa ne ɗa'in yewa uwa ko ɗa'in yewa uba amma addu'a kowane mamaci musulmi kaiwa za ta amfanar da shi amma sadaka fa sai dai ɗaye wa iyaye ma'ana wa bai wa ƙani ko ƙani wa wa ko kuma a ce aboki wa aboki sadakar mamaci jama'a amma addu'a za ka iya wa duk mamaci musulmi ta amfanar da shi amma game da sadaka fa to wannan ɗa ne ainihin yake wa iyayen shi sadaka wannan shine abin da ya tabbata a sunna wallahu ta'ala yastajibu da'awat mun yarda cewa Allah yana karɓa addu'o'in da ainihin masu rai suke yi wa matattu wa ya hajat sannan Allah yana biyan bukatun da ainihin suke roƙawa waɗannan mamata. Mun yarda da wannan jama'a. Na'am. Yanzu a shi kun ga matsalar yi wa mamata addu'a matsala ce asali ta fiƙihu, amma abin da ya sa saboda tana da alaƙa da aƙida, me alaƙarta da aƙida shine ta shafi gaibu. wancan da aka je aka binne shi a cikin ramin kabari ya rasu shin akwai wani abu kuma da zai amfanar da shi nasin alkur'ani dai cewa yayi inna nahnu nuhyi nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin cewa inna nahnu nuhyi al-mauta mu muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kuma muke raya muke rubuta abubuwan da suka gabatar sallar da mamata suka yi Allah duk ya rubuta ta sai ce wa asarahum da abubuwan da suka bari a baya a baya ka bar masallaci ka bar ƙur'ani ka bar makaranta ka bar wani albashi na shekara ko wata ana biyan malamai da ke karantar da alƙur'ani su ci abinci su hau mota su zo su karantar da alƙur'ani duk waɗannan hidindimu da kai game da ilimi ko game da ƙur'ani ko game da sadaka jariya ko wani ruwa da ka kafa ana sha ko makamantan haka waɗannan abubuwan su ne asar abubuwan da mamata suka bari a baya ko wannan yana amfani Allah ya ce yana amfanarwa yana rubutawa sai ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamun bibin komai ma mun kididdige shi a cikin wani babban littafi don haka jama'ar musulmi yana cikin aqidar mu addu'a ga mamata gaskiya ne addu'a ga mamata kuma fa tun daga sadda suka rasu kafin a rufe su a kabari za a fara musu addu'a mun yadda cewa za a yi musu addu'a in an saka su a cikin kabari mun yadda cewa za a ci gaba da musu addu'a har iya lokacin da Allah ya nufa amma ba mu yadda da addu'ar uku ba ba mu yadda da addu'ar bakwai ba da addu'ar shekara wannan addini ne na maguzanci aka yi transforming aka canza shi aka dawo da shi ana son a musuluntar da shi jama'a kuma yanzu 'yan boko da 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a sun haɗa kai suna raya waɗannan abubuwa shi yasa ahalus sunna sai kun hura wuta yanzu game da sunna duk wanda baya yin sunna kawai a wance kalar da shi magana yanzu lallabawa ba ta duk ahalus sunna da ba zai sunna ba to ya koma wurin 'yan ɗariƙa yawa iyakarta kenan yanzu ba sauran munafunci jama'a ko kai musulunci ko kai kafirci yanzu ana ayyamu makkata ne in ba za ka yi sunna ba to tafi wurin yan ɗariƙa ka je can kai bid'a amma maganar kana ahli sunna mu kasa gane kanka da gindinka a'a sai mu ce malam eh ka sake zuwa wurin nan fice dan babu dalilin da zai zama jama'a yan bid'a sun haɗa kai yanzu suna hura wutar bid'a ko kuma wai ya zama wai yanzu kuke sassauci a'a in kaga ahlus sunna suna sassauci ga yan bid'a shine yan bid'an suna responding ne suna saurara ma sunna kuma suna tawali'u ga sunna kuma suna kyamar bid'a amma sanda yan bid'a suke tabajjuj da bid'a suke alfahari da ita suna kada mata kuge to a lokacin ahlus sunna ko kuma za ku hura wutar sai an yi sunna in ba sunna ba to sai dai a bari amma babu babu gida na uku da haka duk waɗannan ahalus suna da ke ƙurba gemu suna wani ɗan rumu-rumu-rumu shi bai aske a'a ko ka saki gemu gaba ɗaya ko ka aske gaba ɗaya in ka aske kuma koma can gurinsu yanzu ba maganar yawa ce ba ana, ana neman suwaye masu nagarta suwaye suke da gaske yanzu suwa ke nema jama'a domin al'amari ya lalace komai yanzu ya koma ground zero kuma ya koma back to square one yanzu kamar yanzu aka fara da'awar sunna jama'a yanzu kamar yanzu aka fara da'awar sunna shi yasa a yanzu ne ake buƙatar ina ahalin sunna na gaske su fito yanzu ne za a yi sunnar ina malaman izala da shekara ashirin da biyar talatin da ta wuce suke jifan mu da shi'a muna cewa mu ba 'yan shi'a bane abubakar gume yana cewa yaran nan ba 'yan shi'a bane a nan nan nan masallacin harun ɗanja aka zaunar da abubakar treta aka ƙure shi yau shekara ashirin da wani abu jama'a aka ce lallai treta sai furta cewa shi ɗan shi'a ne treta ya ce shi ba ɗan shi'a ba ne sai da malam abubakar gumi ya fashe da kuka a wurin sannan fa aka haƙura ya ce yaya za ku kun ce ɗan shi'a ne ya ce ba ɗan shi'a ba ya ce yanzu in ya miƙe ce muku shi ɗan shi'a ne mai kuka iya da shi to in dai da gaske ne malaman izala yanzu ga 'yan shi'a sun fito sun ce su 'yan shi'a ne ku fito in da gaske kuke ku fito yanzu ku gumurzu da su amma lokacin ina shi'a suke lokacin babu shi'a a najeriya duk waɗanda ake cewa 'yan shi'a masu gwagwarmaya ne da son addinin musulunci akwai mun samu kanmu a wani hali a ƙasar nan jama'a matasa suna son addini waye zai musu jagorancin akwai ƙarancin malaman sunna don haka za ka gan shi ahli sunna ne sai ka gan shi da tayar iri-iri abubuwa da yawa sun shige shi menene mafita a lokacin malam bakar gumi da yake shi malami ne sai rinka cewa waɗannan yaran ba 'yan shi'a ba ne yana cewa kuma ku yi karatu sadda yake cewa ai karatun nan yana cewa ne da masu zargin da waɗanda ake zargin su tashi su yi karatu na fatar an gani shi ne wani abokina a makka jami'ar islamiyya ta naɗa shi ya zama shi ne wakilinta da zai rinka tafiya ƙasashen gabashin afirka domin yin intaviyu ga ɗalibai yana ɗiban su zuwa jami'ar islamiyya sai yake neman shawara ta ce shi bai taɓa zuwa afirka ba bai san yaya al'adar mutanen afirka ba bai san yaya zai je ya ɗibo ɗalibai ba na ce yawwa na ce to mukan 'yan afirka ne na ce bari ka ji shawara duk garin da ka je in ka je masallaci ka tambaya ina, ina wasu yara da ake faɗa da su a nan sun kawo abu aina ta rikici in aka ce ga su to ka kwaso su waɗannan su za a kawo madina su karatu ya ce haka ne na ce eh haka ne duk wanda ka gani a afirka ana irin wannan da shi yana son ya gyara al'umma shi ne karatun bai ishe shi ba hadisan kwaya biyu ne ko ayoyin kwaya uku ne amma ba zai zauna ba to ran da ya sauke izu sittin ai wannan ba sauran bacci ina fata an gane to sai aka yi haka ko sai to gini konakri da ya to gini konakri ya ce sai zo wani masallaci duk sufaye ne yan ɗariƙa an samu wasu yara guda biyu ana ta rikici da su wannan ya kawo kaza an ce ba haka hadisin yake ba an ce to ya hadisin an ki faɗa mai yadda yake kuma an ce ba haka ya kawo fitina fulani ne an yi fulatanci an shiga an fita an shiga an fita sai je kwaso su shi da muka zo muka zauna da azumi sai ya ce ka san waɗannan na ce a ya ce waɗannan ɗaliban ka ne na ce to ya aka yi ya ce kai kasa a kwaso su ya ce da na je gini konakiri na je aka yi sallar juma'a ya ce sai na samu liman na ce waɗanne yara ne ake fitina da sunan sai ce ga sunan su biyu sun fitine mu sun ja hadisi sun ja aya sun ce ba mu iya ba to yanzu yaran suna nan a jami'ar islamiyya wannan an jefa shi kulliyatul hadisi sharif wannan an jefa shi kulliyatul da'awa a tsarin afirka jama'a mutanen Afirka suna da son alheri, suna da son addini, amma matsalar da aka samu sai Allah ya haɗa mu da miyagun malamai in banda Allah ya ji rahamanmu, ya ji tausayinmu ya kawo mana irin su Abubakar Gumi. Billahi lazi jama'a mafi yawancin iyayenmu sun rayu ne a ƙarƙashin zaluncin sarakuna da muggan malamai. Sarakuna su zalunce su, malamai su taushe su, haka suka rayu mafi yawanci. su mala abubakar gumi ne suka zo suka yi ta kwato mutane da ikon Allah har aka kai idda aka kai to a wannan halin sai ka ga wani matashi ko yanzu din nan ka je kowace anguwa sai ka ga wani matashi ya zo ya buɗe muhtarul ahadis ya ce jama'a ga wani hadisi sai a ce ka hadisin nan ba haka yake ba to liman kai da kake limanci shekara talatin ka taɓa bayyana yadda hadisin yake a'a to baka jin tsoron Allah ko ma gefe guda baka da imani wannan da ya faɗi ba daidai ɗin nan ba ya fi ka domin shi yana so ya kawo gyara ne amma dai ya tashi ya yi iya yadda zai iya to irin waɗannan jama'an aka ɗibe su aka je da su madina suka yi karatu don suka dawo su ne za su gaba da da'awa dama su suna son su gyara al'umma karatun bai ishe su ba amma dai sun ce ɗan abin da ake da shi a tashi a yi rabi da rabi Allah ya cika sa sauran da gafara da rahama to waɗannan yanzu yanzu waɗannan yaran jama'a da suka zo jami'ar islamiyya suka yi wata shida ne ko shekara guda suka koma hutu to da suka koma fa sai suka ce to aiki ya samu shine da suka je suka rubuto wa abu haya irin ainihin jawaban yanzu ga yadda suka tsara abubuwa shine abu haya ya turo mini ta email yake cewa yace ka ga abin da ka faɗi yaran nan yanzu sun je aiki ya ƙara faɗaɗuwa na ce to haka muke a afirka duk garin da ka je in kana son ka gina matasa masu son da'awa mu wannan ita ce formular mu a darul hadith idan muka kammala darul hadith za mu rinka bi gari gari muna ɗibo matasan su zo ka zauna zariya wata biyu ka yi karatu ka koma ƙauyen ku to inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum dan ne musu alƙawarin cewa dama fa daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum kuma daga cikin ta cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sannan daga ita wuta din zan fitar da su da kuna magana shagu abba aji ake magana shehun sunna jama'a za ku ce sharusan kuma kun shiga fowar nai ne abba aji kowa ya girmama abba aji a duniyar nan bana abba aji yake gayan ya ce shekarar shi hamsin da hudu yana wa'azi shekarar shi hamsin da hudu yana wa'azi sannan ka dube shi yanzu kyau yake ya buga da hausa ya buga da barbarci ya buga da shuwa arab ya buga da yaransu yaran mandara ne shi ba yaren da baya bugawa da shi ya ce shekarar shi hamsin da hudu kuma PhD yake yanzu fa abba aji sanda ka fara jin shi din nan ko secondary school certificate bai da shi ya shiga ya shiga ya ya haya islam ya je diploma ya je first degree ya je masters yanzu abba aji PhD yake tsofai tsofai to waɗannan irin mutanen ake so mutanen arziki amma wa yake magana waɗancan mutane shehunan riga waɗanda la khaira fihim Allah ya kiyaye to saboda haka jama'a ku ji wannan da kyau Allah ya taimaka na'am to sai ce eh eh wa yamliku kulla shay'in ko Allah maɗaukakin sarki yana alakanta wannan magana da wancan ne da ya ce wa ya ƙabil hajati Allah shi ke biyan buƙatu wa yamliku kulla shay'in Allah shi yake mallaka komai wala yamlikuhu shay'un babu abin da ya mallaki Allah wala ghina anillahi ta'ala tarfata ainin babu wanda ya wadatu daga Allah ko da da kifta ido da zaka ce Allah ya rabu da kai ko da da kifta ido ƙarya kake ba wanda ya wadatu kana buƙatar tutur da'iman abadan Allah yana tare da kai ko dai da kiftawa ido baka buƙatar Allah ya rabu da kai wa man istaghna anillahi tarfata aynin faqad kafara wanda duk ya wadatu ya ce ya wadatu baya buƙatar Allah ko dai da kiftawa ido ne to ya kafirta wa sara kuma ya zama min ahlil haini daga cikin mutanen da suka hallaka kamar yadda muka gabatar kalma alhain ya zama cikin hallakakku wallahu yaghdabu wa yarda Allah madaukakin sarki yana fushi da waɗanda suka dace fushi da su wa yarda Allah yana farin ciki yana yarda da waɗanda suka dace da yarda da su la ka ahadin min alwara sai dai fushin Allah ba kamar fushin wani daga cikin halittu bane yarda Allah da farin cikin Allah ba kamar yarda ce da farin cikin wani daga ainihin cikin halittu ba jama'ar musulmi kun ji zallar aƙida dangane da Allah maɗaukakin sarki ko to yayin da wannan littafi ya zama yana bayyana irin waɗannan aƙidoji ne yana mai raddi ga ainihin mutane irin su mu'tazila da asha'ira da makamantan haka waɗanda ainihin wato suke karkatar da kalmomi zuwa ga wasu ma'anoni waɗanda ba su dace ba sai kuma malam ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala nufrita fi hubbi ahadin minhum ba ma zaƙewa wajen nuna ƙaunar wani daga cikinsu me wannan magana take nufi mu ahalus sunna ne muna ƙaunar sahabbai sai dai son da muke wa sahabbai kuma ba mai musu soyayya soyayyar da za ta sa mu je muna bauta musu ba ne wa sahabbai soyayyar da za ta sa wane cikin sahabbai ya yi abin da yake ba daidai ba kuma sai mu ce wannan abin daidai ne a'a sai mu ce wannan abin ba daidai ba ne amma saboda martaba shi ta shi sahabi ce Allah ya gafarta mai don haka yana cikin gafarar da Allah ya mishi wannan ba a matsayin laifi yake kamar irin in mu ne muka yi ba jama'a mun gane ma'ana mu mutane ne masu daidaita al'amura jama'a misali ‘yan shi'a su ne mutanen da suke ƙin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suke cafan ahalul bait yanzu ƙaunanmu da muke da sahabbai jama'a ba za ta sa ba za mu ɗauko tarihin abubuwan da suka faru na sharri na sahabbai a jahiliyarsu da makamantansu ba wata rana a kaduna sai na zo ina karatu sai na zo ina magana akan mughiratu bin shu'uba na ce mughiratu bin shu'uba a jahiliya tsohon ɓarawo ne kuma ɓarawo professional ɓarawo idan ya tashi yin sata shi ba yana sata ba ne ma ta ɓarayi irin waɗancan da kasu zurme yake musu waka sai tsakar dare ta yi awa'a shi da rana tsaka zai aiko maka da takarda cewa yana nan zai zo wurinka yau don haka ka shirya abin da zaka bashi idan ya zo ka ɗan samu shanu ko raƙuma ka bashi shi kenan idan ko ka ƙi aiko da jawabi to zai zo ya kashe ka da matanka da ‘ya'yanka ya kwashe dukiyarka gaba ɗaya gaba da ita. Don haka professional ɓarawo ne a jahiliya. Wannan mutum sai ya zo ya tuba, sai ‘yan shi'a suka ji daɗi sai suka je suna danna wannan kasar suna ƙyalƙyala dariya suna jin daɗi ga albani ma ya ce mughiratu bin shu'uba. ni ban san an yi haka ba ran nan kuma sai karatu ya zo sai na ce aliyu shi kuma mashayin giya ne har shan giya shi sai da ta zo cikin musulunci har ya sha giya ya zo yana karatu a cikin alkur'ani yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna wa nahnu la abudu ma ta'buduna wa nahnu la abudu ma ta'buduna kaza kaza kaza kaza nace kun ga aliyu anan ya sha giya har yayi marisar da ayoyin alkur'ani yana burkida su sai nace amma wannan shan giya da aliyu yayi yayi ta ne lokacin ba a haramta ta ba dan haka matsayinta ba matsayin giya ce a matsayinta na yau ba wannan abin kuma sai bata wa dan shi a rai sai ya rubuto wai uban waye ya rubuto ya ruwaito wannan sai na ce uban abdullahi ne bukhari ne ya ruwaito uban abdullahi ne ya ruwaito to kaga yanzu misali su yan shi'a suna da kungiyanci a rai shi yasa za ku ga duk duniya jama'a za ku ga salafiya ba sa iya zama tare da yan shi'a inuwa daya amma za ku ga yan ɗariƙa suna iya tafiya tare da su yan kungiya na gabas da na yamma suna iya zama tare da su me yasa saboda akwai inda suke haɗuwa akwai inda suke haɗuwa suna da ƙungiyanci gaba ɗaya suna da aƙida ƙungiyanci yanzu ɗan shi'a ya yarda a ce a jahiliya mughiratu bin shu'uba ɓarawo ne amma ɗan shi'a bai yarda a ce a jahiliya ali ibn abi talibin mashayin giya bane bai yarda a ce haka ba da shan giyar mughiratu bin ali ibn abi talibin da shan giyar da satar mughiratu bin shu'uba dukkansu sun faru ne a jahiliya abin tambaya ko bayan musuluntar mugiratu ya yi sata a'a ko bayan da giya ta haramta aliyu ya sha a'a to kaga wannan shine tunani lafiyayye amma jama'a ɗan shi'a wata irin guba ake zazzaga mishi ta takalidanci shi yasa muke cewa ahlus sunna ba sa takalidanci ahli suna ku daida takalidanci ba wani wanda zaka kaunace shi a duniya har kaunar ta rufe ido ka zan laifi ne yayi ko ba daidai ba abin sai ka nemi gyara shi a'a shi abin da ya barna ne to amma me ya fassarar abin yanzu me ya fassarar giya da Aliyu ya sha fassarar ta ita ce ya sha ta a lokacin halal ce ba haramta ta ba a lokacin don haka Aliyu bai sha ta a matsayin fasikci ba ba saba wa Allah ba a lokacin ba ta haramta ba ana musuluncin amma ba a haramta ta ba sai ya shata to me laifi babu sadda muhiratu bin shu'uba yayi sata yana musulunci ne a'a yana kafirci to ai muhiratu bin shu'uba yayi abin da yafi sata girma ita ce mai kafirci da shirka to ka gani to wannan sai zukata na ahlus sunnah amma menene ya faru yanzu har hausawa da fulani da yarabawa da wane ne suka iya karɓan shi'a kwakwalansu suka iya yadda da wannan jama'a an samu ƙarancin malaman ahlus sunna ne a najeriya an samu ƙaranci adadin musulmin najeriya jama'a malaman ahlus sunna sai suka yi kaɗan wa'azin ƙasa da wa'azin mako jama'a baya hana mutane su zama 'yan shi'a domin wa'azin ƙasa da mako ana yi ne don a tunasar da mutane abin da aka karantar da su sai ka je gari kamar malumfashi ko sokoto ko katsina sai ka tambaya littafi nawa aka sauke wa ahalus sunna sai a ce babu to me yasa ku in tunanin shi a yazo ba za a karba ba jama'a ko kun fahimta jama'a duk inda aka bar mutane ba a karantar da su idan shi'a ta zo ba a iya karbe amma ana karantar da mutane fa to sai a zo a ce ku zo za a ku zo za a yi wa'azin mako amma dan Allah ka bi malaman da ke wa'azin ƙasa da wa'azin makon nan ka je garin su ka je anguwannin su ka ji littafi nawa na aqida da hadisi da tafsiri da fiqh suke sauke wa mutane ba sa karantar da komi wani ma malamin mai wa'azin ƙasa ne in ka je angozu ka ce kana neman shekh wani ba a san shi ba sai ka ce alhaji wani dan su mutanen anguwa kawai alhaji suka san shi ya zo ya gina gida sun gan shi yana shigowa da katuwar jeep sun ga yayan shi ana zuwa da su Mr. Biggs ana siyo ice cream dan haka sai su dauka dan siyasa ne kuma ya muri ne ya ga hoton kaulaha haka kulukulu yace amma wannan PDP ne ko aka ce yace yawa kafin jam'iyyar mu dama duk manya manya zalumai da aka tara ci ya ga yace wannan PDP ne aka ce yace yawa in yamur ma bai san kaula ba ka ce in yamur is very dangerous you Allah ya kiyaye to wannan gaba ce mai matukar muhimmanci insha Allah ta'ala sai mun zo gobe za mu ainihin ƙara fata na to insha Allah ta'ala za mu abin nan a saurara akwai tambayoyi insha Allah eh dan zina shi ne wanda aka yi zanadin dan shege kuma shi ne wanda wai mutum yana da mata biyu da ya sadu da ɗaya ba a ranar girkin ta ba.
a wannan bambancewa ba daidai ba ne wai ɗan zina shine wanda aka sadu da matar da ba mata aure ba ta haifa wai shege kuma shine ran da ka shiga ɗakin matar da ba ranar kwananta ba kai mata ciki ta haihu wai sai a ce shege a wannan ɗanka ne na halal sai dai kawai ka ci haƙƙin waccan matan ne yayin da ka ɗauke kwananta ka ba wannan kana buƙatar ta halatta maka ko kuma a biya ta ita ma shikenan insha Allah eh
Batun yanke zumunci eh ko wasu kwanaki ne ko wasu miji za su sa ta ce mutum ya yanke zumunci.
A'a, abu ne wanda yake koma zuwa ga ɗabi'an mutane kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa za ka yi watsi da 'yan uwanka su ce ka yanke zumunci shi ne abin da za a lura da shi kawai insha Allah.
Sai tambaya ta gaba.
Eh, Allah malam zuwa gidan biki mm.
yana daga cikin sadar da zumunci ba.
A'a, idan aka ce yau ina aurar da 'yata don ka zo gidana ka zo ne akan wani sababi ai to ba wannan ne zumunci ba me ya zo da kai biki in aka ce yau an yi mutuwa a gidana sai ka zo ba wannan ne zumunci ba don me ya zo da kai jana'iza amma asalin sadar da zumunci shine ba siɗi ba saɗaɗa ba ka bi na bashi ba ka fatan in maka wani abu haka siddan sai ka zo ka ce ka zo gaishe ni to shine annabi ya fassara da sadar da zumunci don haka in akwai wani sababi da ka zo to wannan sababin ya kawo ka amma menene sadar da zumunci shine ka je gidan mutum ko kuɗin mota baka sa rai ya baka in kuka gaisa sai ka tashi ka tafi ka ce dama ka zo ne ku gaisa shine sadar da zumunci Tambaya ta karshe Na.
dangane da yiwa mamaci sadaka.
na'am To sai ɗan da uwa ko uba.
na'am To yiwa wani ah, wakafi ka.
na'am duk ɗaya ne wakafi ai sadaka ce sai dai babbar sadaka ce kawai ina fata an gane don haka wakafi ma yana ɗauka wannan hukunci Allah ya taimaka don Allah jama'a kafin lokaci ya ƙara sabarin ɗan yi bayani kamar yadda na ce kuma a saurare ne da kyau wato 'yan mata da zawarawa sun ji haushi sun ce darul hadisi ba ta yi da su an ce za a sai da fam amma an ce ban da zawarawa da 'yan mata wato jama'a kun ganni game da karantar da mata ni tsohon zabo ne na saba karantar da mata kuma na san kansu sosai don haka in Allah ya so matsaloli mafi yawanci na karantar da mata jama'a na kware da su dukkan makarantar da aka kafa ta in dai ta matan aure ce aka hada da zaura da 'yan mata sai sun haddasar da fitina amma in za a buɗe wa 'yan mata makaranta a buɗe musu daban in za a buɗe musu aji a buɗe musu daban Kuma muna farawa da al'ahammu fal muhimmu ne me ya amfanin mu buɗe aji mu ce ajin zaura da 'yan mata kafin azumi kuma sun yi aure don haka kawai wadda take da miji ta shiga makarantar mu wadda ba ta da miji fa to ta tafi islamiyya can ta je su karantar da ita za ku ga cewa mafi yawancin islamiyoyi da 'yan mata suke in ka je sai ka samu akwai fitintunu da dama malam wane ya ce yana son wance daga cikin 'yan matan ita kuma wancan da ya ce yana so ita kuma tana son wani yaro ne a ajin sannan kuma ga wance can ita kuma tana mutuwar son shi malamin shi kuma bai damu da ita ba don haka yayin da wancan yaron yake ƙoƙarin ƙulla wa malamin sharri don yana son budurwar shi haka kuma waccan take ƙoƙarin ƙulla wa waccan sharri saboda tana son malam ita kuma ita ke son malam saboda malam na santa ita baya santa wato an harɗa abin saboda haka sai ku ga makaranta ta ruɗe jama'a yana daga cikin dalilan da ya sa muka ce gobe kowace mata ta je da mijinta akwai maganganun da za mu yi saboda makarantarmu tana da ƙa'idoji da technicalities yanzu kina karya doka kawai za a ce an kore ki to za mu zaunar da matan mu faɗa musu dalla-dalla da ƙa'idojinmu da tsare-tsarenmu wanda duk matar shi ta koma gida ya ƙara jaddada mata yi mata fashin bakin abubuwan da bata gane ba kawai mun tara mata ne don mu karantar da su bayan wannan karatun babu wata alaƙa babu kuma wata fuska babu wani sarari da za a sakar musu wadda duk ta nemi ta saba wa ka'idar mu kawai sai mu ce an cire ta to da sauran bayanai makamantan waɗannan insha Allah akwai loud speaker wadda za mu kafa a nan wajen masallaci wadda in Allah so duk bayanan da muke maza za su ji kuma an gama idan akwai wani cikin mazaje mai ta'aliki ko wata mace za a ba su damar ainihin su yi haka amma dai abin da muke cewa duk da maganganu baƙaƙe da masu mara ma'ana da 'yan mata suka aiko da zawarawa duk da haka mun ji kuma wa'asaina mun saba ba za a ɗauke ku a darul hadith